بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata yau 24 ga watan jumadal akhirah hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara 1444 daidai da 17 ga watan 1 shekara ta 2023 wannan shine darasinmu na uku a cikin littafin ta'atullahi wa rasulihi na babban malami Sheikh Al-Qasim hafizahullahu ta'ala darasinmu na uku kamar yadda na faɗa haka ne ko za mu tashi a shafi na nawa a shafi na nawa muke na biyar kwarai da gaske Allah miki albarka zamu tashi a gaban da mala yace tarakul halifa bi ghairillahi fawran haka ne ke ma haka yake anaki nan ne gaba masha Allah mala na ba mu samfarin yanda ake tsantsanta biyayya ga Allah da kuma yanda ake cin nasara irin sakamakon da ake samu idan an bi Allah din yanda ya kamata to duk in za ka ba da samfurin biyayya ga Allah kana cire annabawa wanda su suna da tasu mu'ujizar da Allah ke basu to wanda ke biyo bayansu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da su ma lai dauka yake buga mana misali saboda mai koyi da su fatashabbahu in lam takunu mislahu ku kamanceceniya da su idan habba za ku yi kasancewa kamar su ba to shine malam ke fada anan saboda Allah ya ce duk wanda ya bi irin tafarkin su shi ma ya shirya to wannan ta ake ce tarakul halifa sun bar rantsuwa bi ghairillahi da wani Allah fauran cikin gaggawa da suna rantsuwa da wani wanda ba Allah ba amma suna jin hani nan da nan take yanke suka bar rantsuwa da wani wanda ba Allah kin ga yanzu mai rantsuwa da kwaran kwasa da tannatsa ko wata ta ce na rantse da kabarin kakana kin buga ko kabarin annabi ka rantse da shi kin yi fawo an gane ko to wannan me ya faru malai wannan take cewa kaffas sahabatu radiyallahu anhum an aqwalin wa alin hina sami'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yanha anha wa kaffas sahaba sahabbai Allah ya kare da a gare su sun kame an qaulin gabarin duk wani magana wa af'alin kuma sun kame gabarin duk wani aiki hina sami'u an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yanha anhu a yayin da suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da irin wannan furucin ko kuma da irin wannan aikin walam yuraji'uhu fiha kuma basu sake komawa ko da wasa sun ƙara aikata abin da suka bari din ba me yasa suka yi haka istijabatan lahu dan amsa kiransu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum haka ne ko yawwa amsa kira ga Allah da manzansa sai malai ce ga yanda abin yake fil jahiliyati sahabbai sun kasance gabanin zuwan musulunci kanu yahlifuna bi abaihim suna rantsuwa ne da iyayensu wa'tadat wa'tadat wa alsinatuhum kuma harsunan su sun saba da irin wannan rantsuwan ada mun san ada al'ada ko hausance haka ne ko yawwa harsunansu sun saba da irin waɗannan rantsuwan da abin da ba Allah ba su rantsi da lata da uzza ko da makamancinsu faƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai manza Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kawai wata rana ya ce inna Allah yanhakum an tahlifu bi aba'ikum lallai Allah maɗaukaki ya hane ku akan ku yi rantsuwa da iyayenku wani wurin ya ce man kana halifan falyahlif billah duk wanda ya kama dalili zai sa yi rantsuwa to ya tabbatar ya yi rantsuwa da Allah ne to ya ce an hane ku yi rantsuwa da iyayenku qala umar Allah ji kan manya sayyidina umar ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah tun da naji wannan magana ma halaftu biha ban ƙara rantsuwa da iyayena ba منذ سمعت رسول الله من منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحى عن عنها tun daga lokacin da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan yace ban ƙara rantsuwa da iyayena ba zakiran rantsuwan nan ina tune in yi shi ban ƙara ba wala asiran ko kuma in kawo shi ma a labari in cirato in ce ai wani da ya ce kaza sai ya rantsi da mahaifinsa da babanninsa ya ce kaza ya ce ko wani ya faɗa in zo ba da labari ban yi haka ba kun ji tsantsan biyayyan ko ai abin da ake nufi da asiran ɗin nan ciratowa abin nufi da shi naƙilan bai kawo labarin ya ce wani ma ya ce ba hazihi lafaza irin wannan furucin na rantsuwa da iyaye ɗin an rairi ya ce wani na bai sake faɗa ni ma na faɗe shi ba wuce nan tun da annabi ya ce a bari mu ma mun zubar da makamanmu wallahi mun bari kun ga wannan shi ke sa makwabtaka da annan sulasula gidan aljanna kuma wallahi bari ku ji wani abu mai faranta rai ko a zamanin nan kai riko da irin wannan biyayyar ran alkiyama kun dai gan mu nan yan kashin yan yan yan yan maburgin kada miya yan can karshen zamani ko wallahi sai kaga Allah ya saka makwabtaka da Abubakar da Umar da Usman me yasa falalarsa ce Allah ya faɗa akwai wanda za su rayu a ƙarshe zai cicciɓo su da rahamar sai kai su zamanin ‘yan farko wurin daraja. Wa asari na minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Akwai ‘yan ƙarshen da ba su haɗu da na farkon ba, amma Allah zai zo ya haɗa su. A ba ku ji can Allah ce wallazi da amanu wa taba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum ba. To zaki amakin yanda su sai na umar suke da darajar nan sai Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha an yanke magana falala ce ta Allah in yayi ba wanda sai tambaye shi dalili to yanzu mun gane inda ake yankewa daga abu ko kun fahimta yawwa to ku ga wani abu sai na umar wannan maganar da yi ba ya wanke ya tsarkake harshen sa bane haka ne ko ba haka bane to ku duba wata hikima ta Allah malaukakin sarki saboda yarda da irin wannan ɗabi'u na Sayyidina Umar sai yasa Sayyidina Umar ma yakan zo yayi magana sai Qur'ani ya sauka ya maimaita maganar shi ai ta karanta shi a kan Al-Qur'ani misali suratul Tahrim ko suratul Talaq fadin Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير wannan maganganun sayyidina Umar ne da yake gaya ma iyalan Annabi sallallahu alaihi a cikin gidajensu alaman Allah ya yarda da abin da harshen sa yake furta mun fahimta na'am gaba ta gaba ita ce gaba ta nawa in tambaye ku da gaske kun tabbata lam yakulu ta'aman wa hum jiya' ta shida ce aha an samu sabanin malamai eh a ake kin zuwa makara ba zan dauki ruwa yake ba zan kirga da kaina daya biyu daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas ikon Allah kun je gidan biki da karatun Allah shirya Allah shirya muku billahi na tara ne na ban san kirkan ban san kirkan ni ma Allah ban ilimin da alƙalamin zan rubuta abuna da kaina da na yarda da ku yanzu kun samun shakka ku zo mu tafi kun riga kun buga yanzu da aljanna za a bada duk kun yi fawon Allah shirye ku matan kurmin mashi lam yakulu ta'aman wa hum jiya yan uwa sahabbai daga cikin samfarin biyayyarsu na tara ne ba na tara ne in kun mutu na ke maman kalil kake jayayya da ni kin zo a makale zaki ya mutsa mun majalisi mu koma kirga inda inda ba kasa inda ba kasa ku mu koma kuma in kuka yadda na tara ne muku asaba sai ne muku ala tsitsi na yara mu je shafin farko sababul khairi fil ardi daya sababul sa'ada biyu kaje zuwa tamaratu ta'a istijabatu rusuli alaihim li rabbihim hudu kaje zuwa istijabatu ghairu rusul biyar musabaqatu sahabati li ta'ati rasul muje zuwa tadhiyatuhum bi arwahihim lillah bakwai habawa tarakul halifa bi ghairi lillah ai ba na kwaina sai da zakara ku zo mu yi karatu kawai kun buga da kudin anko ne ba za ku manta ba lam yakulu ta'aman wa hum jiya'un ya ku jama'a daga cikin samfarin da'an da ake so mu koya a rayuwar sahabbai shine ba su ci abinci ba sun zauna sun zauna hakanan alhalin suna jin yunwa ne ya faru wa fi yaumi a wani yini ne wanda yake maja'atin wato yini ne wanda ake tsananin yunwa a cikinsa yini da ake fama da yunwa tsabaku ta'aman suka dafa abinci wa tarakuhu amma sai suka bar abincin me yasa suka bar shi linahiyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama anhu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kar a ci irin wannan abincin me ya faru kuma menene shi gashi nan fi yawmi khaybara a yanar yakin haibara kanatil humurul ahaliya mubahatan jaki na gida a wannan lokacin ya kasance mubahatan halastacce ne kanatil humur jakuna al'ahaliya irin na gida ba na daji ba a wannan zamani mubahatan halastattu ne ya halasta a ce su fatabaku ha sai suka dafa su malam da yawa tukunya na barbaka kanshi ya bada gari fanada munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai kira daga cikin masu kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ke umurtansa da ya kira ya kira me yake cewa ne inna allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humri fa innaha rijsun min amali shaytan an gane ko ajiye wayan nan ke ya ce lallai Allah da manzansa su biyun nan sun hane ku allihumil humuri daga cin naman jakuna na gida fa inna harijisun domin daga yau shi ya zama datti ma'ana najasa an gane ko yanzu kenan ko harshensa ya taba ruwa ba zai salla ba in harshen sai ya taba afwan tufafin ki tufafin ba zai salla ba mun yi da kuwa alfikul muyassar duk abin da ya halarta a ci naman sa in yawun sa ya taba ki ba nan jasa bane kamar rago tunkiya amma duk abin da yake naman shi halastacce ne yawun sa ma ya taba tufafin ki halastacce ne kin yi shanya sai kare yazo ya tattauna gefen zanin ki ko ki wanke wurin ko ki akwara da zan an gane to yace wannan ya zama rijis min amali shaytan datti ne najasa ne daga cikin ayyukan shaidan qala anasun da manya nan jama'a anas dan malik Allah ka ƙara yadda a gare shi ya Allah ka hada mu da sahabban nan ba dan mun isa ya Allah ka hada mu da sahabban nan ba dan mun isa ba Allah ka hada mu da su dan tsarkin sunayenka anas yace fa ukfi'atil al-quduri haba mana ai sai aka fara tuntsurar da tukwane tukunya na wuta kawai sai a tuntsurar da ita bima fi hada duk abin da ke cikinta kila ma wani bashi ya karbo ya karbo jaka da cefanan da yi duk sai mutum ya kifa wa inna halata la inna halata furu billahi alhalin tukunyan nan la tahuru la tafuru tana tafarfasa billahi da nama a ciki kawai sai a watsar Allah bai so an gama an gane ko to wallahi wannan shine abin da in kai zaka samu imani mai kyau kuma ka tsira jama'a yanzu mun gane da ake barin abu ko kuma wai da suka bar cin nan sun mutu da yunwa na ai sun mafi mu lafiya ba su san wani ciwo shi diabetes wani duk ban san shi ba ba sun Allah ya ba su wannan mu ko gashi cin ba dare ba rana amma saboda kila haramun mutane ke ci sai ga Allah jarabe su da rashin lafiya kwarai da gaske gaba ta gaba ta nawa ta goma na rubuta abuna da kaina tunda haka Allah ya yi da ku taraku sharaban lamma nazala tahrimu taraku sharaban can sun bar abinci ko to nan ga wani abin sha shi ma sun bar shi sun haƙura da shi lamma nazala tahrimihi lokacin da Allah ya saukar da haramcin shan wannan abin sha menene shi kuma me ya faru mala ce wal khamru giya kana mubahan ila awailil islam ya kasance halastacce ne a farko farkon musulunci sai da Allah ya saukar da ayoyi uku yana haramta shan giya kun fahimta ayoyi uku Allah ya saukar ba muhallinsu ba ne ba mu san tsawaitawa amma dai an zo gabar sa a yi bayani sannu a hankali ya tsalu na ka'anil hamri wal maisir a takaice kar wani ya ce ya aka yi ko ya tsalu na ka'anil hamri wal maisir suna tambayin ka game da giya da caca wulfihi ma ismun kabirin wa manafi'u lin nas kace da su akwai zunubi mai girma a ciki kuma akwai amfani ga mutane kun ga Allah bai haramta ba wa ithmuhu wa ithmuhu ma akbaru min naf'ihim zunubin ciki ya fi ladan to tun a nan sai na umar ya ce kai da ladan ya fi zunubin da mun ci gaba amma tun da zunubin ya fi yawa mun haƙura da ladan yanzu kun ga an rage saboda sun saba da ita kace duk su bari sai su ce sun kafirta sai su ce ba za su yi musulunci ba dan sun saba da ita kun ga a baya ma an ce naman jaki sun saba da shi haka ne ko to sai Allah kuma ya zo ya ayyuhal ladina amanu idza qumtu ila ya yi lalina amalu la taqrabu salata wa antum sukara kada ku zanci sallah kuna cikin maye ana kokarin ta rage musu ita a jiki sai suna mitin wani ya ce an yi magariba kan isha ne shi ba za ta sake ka ba sai ka rasa sallah ito hakura ya za in an yi isha kawai ayi tatul kan asuba an watsake bayan asuba a ƙara wani ya ce a'a zan je kasuwa ba zan ƙara ba to sai suka fara sabawa da rabuwa da ita kun fahimta sai zanto mai sha so biyar a rana koma sha so biyu ko so ɗaya to ana nan kuma sai ta haɗa rikici har aka kashe rai shine sai Allah ya sauka da alladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fastanibuhu la'allakum tuflihun suratul maida suratul maida ana Allah ce duk aban shi har a gaba yace fa hal antum muntahun kun bari sabai suka ce intahaina suna kuka suna cewa wallahi mun bari ko ba su kara ba kuma yau ka kuskura ka shigar musu da kwaya kasa sai sun yanka ka wallahi wallahi in ma kin san kina cikin da aka rude ki za a baki da kwan kwaya to ki tabbatar da za a kashe ki saudiya ba tabbas shine a waka zo a yi miki burin burin ba ki ta zo a miki baban rodo wallahi suka kama ka da kwaya definitely sai sun sare maka kai ba wanda ya sai hana si wannan akwai kejin da in kika ga mutum a ciki to wannan kawai ki challenge kanka da rahama duk wanda kika gani a cikin nan bare koma gidansu kuma dalilin da yasa kasar su ta zauna lafiya kenan mu yanzu da ba daukar mataki dan iska sun yawa sai sace jama'a ma ake da duk wanda aka dafe ana sheka da shi lahira sai an sai dai a ta mutuwan fi sabilillahi amma ba dai irin wannan na rashin mutuncin ba Allah ya kara musu daraja da daukaka mala ya ce a farkon musulunci giya halattacce ne wabi sima'ihim nahyahu a yayin da ko sabai suka ji hani game da giya min rajulin yamshi fi turqat na wani mutum da ya wuce yana yana tafiya a lunguna hanyoyin cikin garin Madina yana ba da labarin an haramta shan an hana shan giya araquha sai suka zubar da giyan suka kwararar da ita sabon da ya roito hadisi ya ce a ranar kogiya tulu-tulu ana shirin biki wannan shi Allah jarabawa yake yi ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min al tayyib sai an gwada imani a ga da gaske ne ko ba da gaske bane qala abu nu'man abu nu'man radiyallahu anhu yace kuntu saqil qauma fi man fi manzili abi talha ni ne na kasance mai shayar da mutane giya a gidan abi talha aiki na kenan in shayar da giya a biya ni ana cikin haka fa nazala tahrimul khamri sai Allah ya saukar da haramcin giya ayan ma'ida da muka karanta yanzu fa amara munadiyan fanada Allahu akbar sai aka umurci wani mai yekuwa yekuwa fa qala abu talha kun ji shi mai gidan ba wanda yake shayar da mutanen kila ba kuɗi ake biya yana jin ana ana yekuwa sai ya ce ma abun nu'man ukhruj kai tashi ka fita fanzur zai ka ga me yake wannan me yake ne jihadi da ta ko me ke faruwa a gari idan jihadi ake nema mu kwaso ta kubba mi mama ta sallama kun ji manya ko yace je ka duba ma hadha saut wai wancan murya me ake cewa ne qala abun nu'man yace fa kharajtu ai ko sai na fita na je na duba fa qultu bayan na dawo sai na ce ma Abu Talha hadha munadin yunadi wannan fa me shela ne yake shela me yake cewa ala ku saurara ku bada hankalin ku wuri daya innal khamra qad hurrimat giya fa an haramta ta kar wanda ya ƙara shanta faqala sai Abu Talha ya ce da Abu Nu'man izhab to tashi ko ka tafi fahriqaha je ka kwararar da ita je ka zubar da giyan nan annabi ya ce ba ruwan shi da ita a to mu ba ruwan mu da ita kun gane ko ko wane ne ko mahaifinka ne annabi ya nuna ce ba ruwan shi da shi kai ma fita hankali shi fita hanyar shi kun fahimta sahabbai yaƙi ake yi wanda suke ƙarin kashe abu jahal ɗaya da aka sarai a hannun hannun na lilo ya san annabi na so a kashe shi ga hannun zai cutar da shi ya takura shi taka hannu ya ƙasa ya tsinke shi ya danna sai da je isar da saƙon annabi ai malam min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai akwai masu namijin imani wallahi namijin imani to duk wanda annabi ya ce bai da shi kawai ba ka yi da shi ko ba ka ba ne a mu wanda annabi ya ce bai da shi ko ya ce na yi da mu wallahi mu ba mu yi da shi ba mu kaunan shi ba ma san shi ya kama gaban shi muna wurin annabi in ma ka ga ba mu yi maka ba cutar da mu ta wannan hanyar baka da kes za mu haɗa gaba ko ba shi kenan ba yawwa to kun ga dai abin da abin nu'man ne ya ku yan uwa musulmi kuma wannan bai kashe komai a dukiyarsa ba bai kara masa komai illa izza yanzu wannan ambatan shi kawai da muke a cikin ɗakin Allah ya shi daraja shekara dubu ɗaya da wani abu yana kabari gashi yanzu muna faɗin alkhairan shi mala'iku na rubutawa me yake wannan dadi mu Allah ka sa mu yi karshe mai kyau qala abu nu'man yace fa kharajat fi fi sakakil madina sai ga wannan giyan da aka kwararar kharajat ta fita fi sikakil madina a kwararo hanyar ruwa na madina lunguna da kwata kawai sai ga giya na ambaliya tana fita wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayatin a wata riwaya ko cewa akai fama raja'uha tun daga wannan rana sahabbai ba su ƙara koma mashan giya ba wala sa'alu anha kuma ba su sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an dan sassauta batun shan giya yanzu za a iya ba da khabarin rajuli tun daga labarin da wannan kun gaba su maje sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya abu yake ba saboda sahabbai kulluhum udul dukkan sahabbai adalai ne tun da suka ji sahabi ya faɗa to sahabi ba zai ma ƙarya ba kai awa min me riban da zai ma na ƙarya kai ne yanzu da kake dan duniya kake ƙarya saboda duniya shi sahabi duniya tana gaban shi ne bata dame shi ba an fahimci maganan ko ba su sake koma mata tun daga wannan lokacin ko ba su tambaya ba wasu tambaya ba saboda ba su da raunin imani kun ga zai iya wasu tambayan bai zamto sun yi laifi ba tunda a baya an haramta musu ziyartar kaburbura amma daga bisani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ziyarce ta saboda tana tana muku lahira da ba ku dade da musulunta amma su tun daga nan ba su ma sake tambaya ba kawai sun fahimta a ci gaba Allah ya ba mu ta aljanna don da aka ce kar su sha wannan ai Allah ya zo ya ba su bisharar za su sha ta aljanna مثل التي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عاسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين كنت ما سكو فينتا دادين شاء قوان سكي سوس شاتا لذة ميسانا نمدادي الله كيما الجنة مشاقية الجنة كوبا كباني ko mai sunan giyan ofo sai mun je magani giya daga kamfanin Allah Allah ka sami yi ƙarshe mai kyau gaba ta goma sha ɗaya haka ne tasihin bin nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa lam yukallimhu anan kuma za mu koyi darasin koyi ne koyinsu da annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin ko magana bai musu ba kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam leader ne by example ko shi asalin cikakken shugaba ne to sahabbai su ma suna bin gurabun rayuwarsa su koyi da shi kawai ko da ido ya magana suna gane da ido wannan in annabi sallallahu alaihi wasallam yana yanayi suna fassara su gane wata koyin duk tana iya gane mijinta na da kuɗi ne har a fuskan shi don ta san da za ta nemi na auko amma sunna ta gano sunna na gaciya wata kuma muguwa ce in ma tana so ta bakanta ma ta sai ne da kana shiga sai ta cutar sai ta bata ma rai duk ana yi ko ba haka bane mutane suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci ga yunwa a jikinsu kamar yi magana ga talauci wani ma'al'aurarsa a waje ko rigar da zai rufe jiki gaba ɗaya babu suka zo suka zauna kuma duk sun yi imani sun taho shi kuma annan sulasallan ba dukiya da dama ba mai tara dukiya ba ya gansu a yanayin da suke bukatan taimako ga shi ba abin hannun da za a yi musu ta yanzu yanzu kawai sai fuskarsa ta juya ta ja ganin haka sai wani sahabi ya miƙe sadab-sadab kun ga ya gane sai ga shi da riga da ɗan kwanan abinci shi ma fa hannu baka hannu ƙwarya yake ba ƙoshe yake ba amma ya san dai waɗannan ya fi su sai ga shi da ya zo saboda ɗa'a sai ya aje ma'anar sulasula a gaban shi ma'ana kai ka ba su kai nake so ka samu darajar abinki kun ga ƙauna ko yana ganin haka sai wasu suka ga sai wannan ya tashi sai ga abinci him ga dukiya ga tufafi annan su lasu laigin da aka rinka tara dukiya da tufafi da abinci kawai sai ya murmushi sai fuskar ta sake sai ya koro hadisi man sannatin islami sunnatan hasana duk wanda ya farar da wani aiki mai kyau a musulunci to yana da ladan aikin duk wanda ya fi bayansa shi ma yana da ladan har a tashi alkiya haka wanda ya farar da mummunan aiki shi ma duk wanda ya zunubi yana da zunubinsa to wannan kunga annabi sallallahu alaihi bai magana ba amma sun fahimta har sun yi aiki to shine anan zai kawo mana wani shi ma malai ce wa yata'assauna radiyallahu anhum bin nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai sun kasance suna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ma yalbasunahu na daga abinda suke sanyawa na tufafi hatta a tufafin su koyi suke da shi yanzu ka je ka sa su maratsun kaya ka suke an yi hatsari a hanya an kasa gane musulmi ne kai an wuce da kai sanjarat ne aka yi an kai ka mutuwarin da sai an karanta halaluya kafin a fitar da kai sai an ma Allah shirka a bada gawa ka me aka yi kin sa maratsun kaya kin yi koyi da su kin ƙara gashi har gadan bayan da an gani an ga gashin doki an zo kwasa an hada da nasu an yi gaba an kwashi masu hijabi an wuce da su an barki a can me kika yi ina ranar fitar da tsaraicin ki ne riban shi an gane to sabai har a tufafinsu koyi suke da annan sulasan min rai da an yi kallimuhun bishai ba tare da ya ce musu komai ba ƙwale bin umar abdullahi dan umar allah ya ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa ya ce istana annabi sallallahu alaihi wasallam khatiman manda allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya tattali wani zobe min zahabin na zinariya annan sulasula ya samun makansa wani zobe na zinariya wa kana yalbasuhu annan sulasula ya kasance yana sa wannan zoben fa ya ja'alu fassahu fi batini kaffihi sai ya rinka sanya yanda dai muke sa zobe din nan tsagin sa in za a tsaka zobe ai ta kasa na ake tsaga sai ya zamto tsagun shine ta ciki kenan da zoben hannu na mai tsagi ne har ta nan yake to wannan tsagin da ake zaka ga zobe ai da ake bude shi a zira yada sai a matse dai yana yi wato yakan sanya wannan yankan ta cikin hannunsa fa sana'an nasu khawatima ai ganin haka kawai sai mutane suka fara yin zobuna Allahu akbar thumma innahu jalasa 'ala al-minbar ana nan kawai sai aka ga annabi sallallahu ya zauna akan minbari tun yanda kowa zai gan shi ya hau sama fa naza'ahu sai aka ga ya zara zoban ya cire daga hannunsa fa qala sannan aka ji ya ce inni kuntu albasu hadal khatam lallai ni na kasance a baya ina sa wannan zobe wa aj'alu fassahu min dakhilin kuma ina sa tsagunsa ta cikin tafin hannuna farama bihi bayan ya cire sai aka ga bayan ya gama bayani sai ya jifa da zoben thumma qala daga nan sai ya ce wallahi la albasuhu abadan ba zan ƙara sa zobe na zinariya ba har abada fanabazan nasu khawatima sai kawai mutane suka dinga cire zobunansu na zinariya fa gwal suna jifa da shi a ƙasa wani ma da annan sulasu ne ce mai cire za ka sa garwashin mutane a hannunka da ya cire ya jefar sai wasu sabai suka ce mishi ka ɗauka ka amfana da shi kai talaka ne an yi zoben ne ba a so ka yi kun fahimta je ka siyar ka sai raƙumi ko na abu kai kiwo ba laifi ba ne kun ga fatawa ce mai kyau sai ya ce annabi ya jefar ni in ɗauka ce wallahi ba ni ba zo ban in shi ne sanadiyar talauci sai dai mutu da talaucin ya ce wallahi ba ni ba shi ya ce ku ba ku da hankali ne annabi fa ya jefar ba annabi ni in ɗauki asara a hacin da annabi ya jefar kawai a jefar Allahu akbar wannan ba mai gane wannan sai mai madubin dubarudin imani sai wanda Allah ya sake da babban kaso a gidan lahira to wannan kam ya sha shine zaki ji zuciyar ki dodar annabi take a annabi ya kauce anan kawai na kauce zaka kume a kume din ba matsala alwa matsala ko mutuwa za a yi indiya kan sunna ne madalla da ita madalla da ita wallahi ko rasa rai da ai Allah ka ba mu hakurin rasawa indiya akan sunna ina fata mun fahimta to wannan shine mutane sai suka rinka jifa da mene da zobunan su anan dai abin da zamu dauka mu tashiya wannan hukuncin ya shafi maza ne banda mata an gane ko mu maza ne aka haramta amma sai dai mu sa azurfa amma zinariya ba namu bane dan haka maza da za su gan mu ta kafar sadarwa ko suke tare da mu kar ku yi watan kurowar zobe ta ji to kin matsa mu da gashi nan ma malamin da kike faɗa na sunna tibin yana magana ya ce ba a sawa a'a ranka ya dade siyo mata gwal in dai kana da kuɗi siya mata gwalagwalai mace sai da gwal indai da hali in ba hali ne a yi haƙuri amma inda shi a saya musu ba komai ba ne Allah ya biya Allah ya sa mu dace gaba aito na warware ku ko yawwa saura ku ƙara tono ni kuma gaba ta gaba ita ce ta nawa sha biyu mubadaratu mubadaratu gilmani sahabati li ta'ati nabi sallallahu alaihi wasallam kai ba fa manya ba hatta yara suna gaggawa wurin da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kananan yara shi yasa ake so a rinka sanar da su tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam a rinka zuwa da su wuraren karatu suna jin meye waye annabin me shi me yake so to sai su tashi da kaunan shi Allah ya sa mu dace malai ce wa kataba abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wasiyatahu Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara da gare su shi da mahaifinsa ya rubuta wasiyansa hina sami a ƙaunar Nabi sallallahu Alaihi wasallam a yayin da ya ji maganan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam. Muhalli shahidin shi ne ya ji wannan maganan yana ɗan shekara da wuce sha ɗaya bakila ko sha wani abu. Yana yaro ne ba tare da ya girma ba. Ya ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ma haƙƙun ri'in musulmin lahu shay'un يريد أن يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم بايا داچيوا ga wani mutum musulmi lahu shay'un yuridu an yusi bihi yana da yusi fihi yana da wani abu da ya dace yake nufin yayi wasiya da shi gida ne kudi ne menene sadaka za a yi maka ko wani ya baka ajiya ba wanda ya sani kaga wannan dole ka rubuta ko da halin rayuwa to baya halarta nake da wani abu da zai wasiya da shi ya bitu lailataini ya kwana biyu illa wasiyatuhu maktubatun indahu ba ce wasiyar sa na rubuce a tare da shi idan an zo za ta zama raba gaddama muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka ruwaito qala bin umar abdullahi dan umar yace ma marrat alayya lailatun babu wani dare da ya ƙara shuɗewa ya wuce ni منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك tun daga lokacin da naji manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya faɗi wannan magana na cewa ba halasta kai kai kwana biyu baka rubuta wasiya ba alhalin akwai abin da ya kamata kai wasiya a kansa yace illa wa indi wasiyati face sai akwai wasiya ta tare da ni kun gane ko yawwa gaba ta gaba ta nawa ta sha uku hafizu alsinatahum lillahi to ga wani abu mai wahala a yau daga cikin da'a da sahabbai suka ci nasara sanadiyarsa suka je aljanna sun tsara harasunansu domin Allah yau kam Allah ya tsare musamman zo social media nan musamman zo waɗannan kafafen ni dai wallahi tallahi ina tsoron idan da yawan mutane ba ta sanadiyar social media za su tan jahannama ba a lokacin nan kwarai da gaske saboda ni ban san fasadin da ke fusata Allah wanda ba a yinsa da shi ba duk wadda kake nema na bokaye yan shirka suna nan dandalinsu daban duniyarsu ce mai zaman kanta daga ko'ina faɗin duniya mata masu neman mata sun yi nisa maza ma haka fasidai har matan aure kacce-kacce kana gani gariban da Allah ce duk wanda ya cire bai shirya yaƙi da shi to ta nan za ga kasuwanci mai lasisin riba cuta 'yan yahu-yahu ɗin nan kwanta-kwanta duk suna kwanci wanda in a zahiri ne bai sama soyin da kake balle su ya cutar ka amma nan wurin cikin sauƙi sai a yaudare to ni dai ban so wani zunubi da ke sa mutane a wuta kusa wanda babu shi a wannan social media ɗin ba ban san shi an gane ko ga zagi ga cin mutuncin masu mutunci zagi zagi saboda taɗewa kuma wani ya zo ya ce wai to ai malamai ne suka sa baki a siyasa ka ji ɗan banza mara kunya aka sa baki a ɗaura auren mahaifiyarka ballata na siyasa ban san kuna ganewa ba kan ku yadda duk yadda malamanku za su yi kuskure su ba mala'iku ba ne mun yadda amma su zo su muku mutuncin malamai ku ɗauki wannan ina fata kun fahimci wannan ba wani ɗan siyasan da ya kai malaminku daraja ba wani ɗan siyasan da ya kai malaminku daraja in kuma kuka zaɓe su fiye da malamanku kun ci amanan Allah da manzansa ba inda aka ce malami ba zai kuskure ba ba inda aka ce kuma kan malami ya kuskure ɗaya su ɓoyin nasu kuskure ne sa ba a jinsa a imana imana saboda haka ku rike malamanku ku rike malamanku na ce malamanku da masu koyar da ku da masu koyar da yayanku ana mutuwa su kuke nema me yasa da bala'i ya zo ba ku je wurin honorable ba shi yazo ya sallan gawa mu gani akwai wani abu daya duk abin da yan siyasan nan suke yi da yawan malamai za su iya yi shi ba takara bane da shugabanci da boko da bankara turanci to me ba zai yiwu ba waye jahili waye bai karatu ba duk abin da kake so zamu iya providing maka tun daga diploma ko degree ko masters ko PhD ko professor duk muna da su duk birjik bila adad ka gwada nemo CV zaka san cewa ba jahilai muke ba an fahimci wannan ko amma su ga nan Fatiha gagarar su take la salata liman la yaqra bi fatihatil kitabi amma Fatiha ta gagare ka kuma ba na zamanin yanzu ba tun ajiye buga ta suke alhamdu ba ta karantuwa amma kuma saboda wawance kuma sai ku zo waɗannan mutanen su ne za su hore muku kunni a zage malami ku biye musu haka ne cewa malami ba mala'ika ba ne kuma bari ku ji yaƙi ghazwil fikri yaƙan tunani ne a ce muku wai malaman ku ba su yi maganar siyasa ba ya danganta ga mataki da yanayin maganar da za a yi amma kenan mu za mu raini mutane mu koyar da su tun daga ramadana har yau ana darasi sai wani ya zo kuma wai mu mabiyanmu mu ba za mu ce musu komai ba kai za ka ce abin da za su yi mu wawaye ne gaɓo ne mu ko ka ji an yi shiru ba ba tsoron ka ake ji ba kawai ci ba tsoro ba ne idan 'yan siyasa sun yi abin da ya kamata za ku ji mu shiru amma in za su nemi su raina mana hankali su raina addini su taka addini ko da yaddan Allah sai kun ji mun yi bayanin da ba sa tsammanin shi ba wanda muke shakka ba wanda ya fi mana annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi mana sunna ba wanda ya fi mana da'awa kuma ku ji zan faɗi wani abu ɗaya dan na san wannan maganar za ta je kunnun su insha Allah ku rike katin zaben ku sai abinda malaman ku suka ce shi za ku yi da shi duk wanda ya zo kamfen ku amshi kuɗin shi ku ci amma ku zaɓi wanda malaman ku suka ce mu kawai shi ne wa ce kawo dama ashe yana da shi bai sadaka a aka yi mutuwa ba mu ganka ba ramadana ta kama ‘ya'yanmu muke kai asibiti ka ƙiba da taimako operation kana shaƙe dama da wannan miliyoyin? a alhamdulillahi kuluhu hani an mari'a suna ba ku ku doke abinku amma lallai katon ku kujira wallahi katon ku kujira da kun ga inda malamanku suka yi kakku ba kowa ƙware an ku sai wanda malamanku suka ce eh ku je ku faɗa a gidaje ku tattaro mana ku tabbatar kuna redi ku shirya da dan Allah za mu haska muku inda za ku bi Yara mu zo mu tara inan mutane, mi raban gado, mi sulhun aure, mu ɗau mi wankan gawa, mi sallan gawa, mu gaya ma lissafin da ake fidda zaka kuma don mugunta ko masallaci baka kawo ma ballanta na wanda yawan ala da kai. Sannan kuma mabiyanmu, mu yanzu mabiyanmu sai mu kwashe mu ba ɗan siyasa, abe isa ba. Abe isa ba. Yau da haka ku jira wallahi malaman ku na cewa ku yi nan duk ku dade ku bar su kuma ba ku sani ba ku ake magata ku ake magata dan duk in suka zo sai mun gaya musu layin can transformer ya kone muna bukatan transformer ya je ya sa ko ba shine ba asibiti akwai su me za ka yi faɗi wanda ka saba za mu yi ma terere jama'a su san kai makareci ne mayaudari haka ake siyasa in kun yi biyayya ga wannan sannan za ku zama 'ya'ya wallahi ba haka ba an dinga kwallo da ku kenan jama'a kun fahimta yawwa su yan siyasa sun ɗauki mutane kaman gaɓoɓi ne to amma ba haka abin yake ba kuma da yadda Allah za mu goge musu hadda za mu kwance musu inji ko da bisis ne muna da safanin kwance su da yaddan Allah Allah ya taimake mu to bari mu juya na biyu su samu kwaminti sha biyar ko? Ala Usman, sani da shigowa. To, mu je kai, sai ka yi sauri lokaci. Wannan fa a guje zan tafi sai ku shirya. Mu je? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zama na uku kenan darasi na hudu ko haka ne to gaba ta sha uku hafizu alsinatahum lillah sabai sun tsara harasan su harsunan su domin Allah wa badaru radiyallahu anhum ila hifzi alsinatihim sun yi gaggawa wurin tsare da kiyaye harsosin su amma la yaliqum titalun amma la ya leku wurin yin abin da bai dace ba sun tsara harshensu wurin yin abin da bai dace ba me ya sanya su haka sun yi hakan ne